الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na wato ilmul qira'at wanda wannan shine darasinmu ko zaman mu na goma sha bakwai muna cikin suratul baqara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu da mu da ku gaba daya to kafin mu tashi a ayar da za mu tashi akan ta akwai mantuwa da muka yi wajen inda muka yi taujihin ayar wanzur ilal izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma wanda mun ce ibnu amir da hamza da kisa'i da asim da khalaf sun karanta nunshizuha mun kai bayanin asalin annushuz shine al-irtifa to wajen taujihin ta da alqur'ani sai bamu kawo shi ba to kowace daga cikin qira'o'in da nunshiruha da nunshizuha an yi taujihin ta ita nunshizuha ta ibnu amir da hamza da kisa'i da khalaf da asim wato akwai wa imra'atun khafat min ba'liha nushuzan ka gani nan duk sun karanta nushuzan ita ko qira'ata nunshiruha shine summa idza sha'a anshara yawa ko ci tana da abin da yake shida daga gare ta cikin inda qurra sun kai ittifaki wallahu ta'ala a'lam ayar da zamu tashi akan ta ita ce wato eh cikin suratul baqara aya ta 200 aya ta 265 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa matsalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل wallahu bima ta'maluna basir to Allah subhanahu wata'ala yace wa matalul ladina yunfiquna amwalahum misali Allah yana tabuga misallan waɗanda suke ciyar da duke suna bayan ya ce matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba wanga sai ya fara da wawun saboda atafi na akan wancan wa matalul ladina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ciyar da dukiyar su ibtigha'a mardatillah don neman yarda Allah ba don wani abu ba Allah ya san wanda ya don shi wa tasbitan min anfusihim kuma tabbata shi ne a kawunan su ko daga kawunan su sun san cewa Allah abin da ya alƙawalin zai ba su zai ba su to ka masali jannatin bi rabwa kamar janna ana cewa wato yar danga ce ko kuma yar garka ko yar gona yar karama bi rabwatin an gane ko wanda akan dan tudu an gane ko asabaha wabilun wanda makaɗi ya same ta in an ce makaɗi shine babban hadari fa atatu ukulaha dhaifain sai ta bada abincin da take basuwa riɓi biyu an gane ko fa in lam yusib hawa bil in kuma kaɗe bai same ta ba fa tallun shine wato egg gisgizniya wato wato ruwa yan kaɗan kenan na sama to in ya same ta kuma sai ta bada abincinta kenan in ruwa masu yawa ne sai ta bada riɓi biyu in ruwa ne wanda ba su da yawa kuma sai ta bada wato wato kamar ƴaƴanta dai tamkar riɓi ɗaya ya nuna kenan nan abinda Allah ya nuna babu asara an gane ko in ma an samu masu yawan za ta yi amfani in ma ba a samu masu yawan ba dai za ta yi amfani wallahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wa ta'ala wato basirun mai gani na game da abin da kuke aikatawa to cikin taujihi na ilmul qira'at da yake karkashin wannan aya an gane ko taujihin da yake karkashin wannan aya shine cewa wajen inda Allah ya ce ka matsali jannatin bi rabwa rabwa muna ganewa ko yawa imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu asim al-kufi sun karanta bi rabwa sun yi mara'un fatha an gane ko sauran kuma qurra sun karanta bi rubwa bi rubwa to da rabwa da rubwa duka ma'anar su daya dan tudu dan tudu tudu an gane ko shi ne waɗansu ke kira shigawa to don haka nan sai ya nuna maka cewa da rabuwa da rubuwa duka tudu take nufi to wannan kuma ilmul musallasatul lughawiyya anan yana da alaka da ilm alqira'at intabih dan mun ce ilmul qira'at yana da alaka da ilmu muka na lugha da kuma mi na shari'a wajen da muka bayanin gharfa da ghurfa to anan ma gashi ya zo in an ce rabuwa dan tudu ribuwa dan tudu rubuwa dan tudu sai dai a qira'atul mutawatira babu ribuwa kenan bai tabbata ba a qira'a mutawatira amma a larabci an ce rabuwa ko ribuwa ko rubuwa duk ma'anar su daya to hakan ga gharfa da ghirfa da ghurfa qira'a mutawatira ta tabbata da ghurfa da kuma wato gharfa amma ghirfa an gane ko shine bai tabbata ba a kira'a mutawatira amma kuma a lugha ya tabbata shi yasa in an ka dauka shi gharfa da ghirfa da ghurfa yana izmin tuwa musallatul lughawi muttahidul ma'ana ko mukhtaliful ma'ana domin in mun ka dauki wato ghurfa illa man iqtarafa ghurfatan ruwan da mutum ya kan fito su a ghurfa in kuma an ka ce gharfa sai wanda ya kan fito su daya akala aklatan in kuma an ka dauki ghirfa yana iya zamantowa ismul hai'a an gane ko akaltu iklatal ja'i an gane ko kenan nan akwai sabani amma rabuwa da ribuwa da rubuwa nan babu sabani a lugha sai dai shi gharfa da ghurfa shi ya tabbata a qira'a mutawatira da rabuwa da rubuwa shi ya tabbata a qira'a ghirfa da kuma ribuwa shi ne bai tabbata ba a qira'a fa atat ukulaha da'faini ukulaha intabih imamu asim da hamza da kisa'i waɗanda duk kufiyuna ne da ibnu amir al-dimashqi da abu ja'far al-madani da yaqub wato al-hadrami al-basri da khalaf al-ashir al-kufi sun karanta wato ukulaha sun yi ma wato kafin damma sauran kuma sun karanta uklaha uklaha an gane ko to wannan bai sawa a samu sabanin qira'a ma'ana ta fuskar ma'ana sai dai larabawa kenan wasu na cewa ukul wasu na cewa ukl to da yawan masu karatu musamman da kira'a ta hafs wannan wurin kuskure su kai kamar zulumat ba a cewa zulmat lamun don margarita to kamar wanga ukulaha idan da za a tsaya sai ka iske nan na za a gane ma bambanci misali wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul nan da wani da wani mun kai da dhamma ونفضل بعضها على بعض في الأكل da sukuni to yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan to amma da ukul da ukul duk ma'anarsu ɗaya babu wani bambanci wato a kira'a mun gane ko yana nuna abin da za a ci ba sani ko mun fahimta ba yawwa wallahu ta'ala a'lam ayat da za mu je a kanta wato ta gaba ita ce inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga dada dan abinda kuka samu wa mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma abinda muka fitar muku daga ƙasa kasabtum nan yana yiwa kasuwanci kai akhrajna lakum min al-ard numa kai an gane ko to wannan aya tana nuna cewa min tayyibati ma kasabtum ma mausuliya ce da wannan ne wadansu sun kace in kai noma ko tiya guda ne sai ka haɗa zakka don ya ce min tsayyibati ma kasabtu ma mausuliya ce tufidul umum amma zance mafi inganci hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari ya nuna duk abin da bai kai wuski ba biyar ba a fitar mishi da zakka wuski kuma yana bada wato sa'i 60 sa'i 60 kuma malamai suna kaddara su da tiya tiya 60 kenan sai abin da ya kai tiya 300 kuma sai abin da ya kasance muqtatul muddakhar abincin mutane ne an gane ko kuma muddakhar ana iya busar da shi a ajiye shi shine muddakhar an gane ko kenan duk abin da zan kamar ba a busar da shi to bai shiga ciki ina fata an fahimci ni to wala tayammamul khabitha minhu imam al-bazzi yana karanta wala wala tayammamul khabitha minhu sai ya jashi kuma ya masa shadda to wannan sabani sabani ne na karantawa bai shiga cikin bai shiga cikin ma'ana to gakka wani ya ja la ka ce wanga banna ta shi kai in tambayi mallamai shin ka tambayi malamai shin akwai wannan kira ko babu mun gane ko aya ta gaba sai inda Allah subhanahu wataala ce yu'til hikmata man yasha ko Allah yana ba da hikma ga wanda ya so sai ya ce wa man yu'tal hikmata duk wanda an ka bashi hikma faqad utiya khairan kathira hakika an bashi alkhairi mai yawa kalima ta hikma in ka diba cikin alwujuh wannan za'ir na imamu dama gani zaka ta daukan ma'anoni daban-daban wani lokaci ta dauki hikima ta bayanin zance wal qad atina luqman al hikma kuma al hikma shine al qawl as sadid wat tasarruf ar rashid ka faɗi magana wanda an daidai kuma kai aiki wanda yake daidai mai inganci an gane ko kuma hikima lokaci tana nufin annabta wa hikima tana nufin abubuwa daban-daban shi yasa ba ta daukan ma'ana a ko ina guda sai ka hankalta musu yaki almuhimmu sai Allah ce wa man yu'tal hikmata duk wanda an ka bashi hikma an gane ko amma imamu yaqubu sai karanta wa man yu'til hikma duk wanda Allah ya bashi hikma faqad utiya khairan kathira haqiqa an bashi alkhairi mai yawa to abinda dukkan ji Allah ya ce akwai alkhairi mai yawa cikin shi ka kusan Allah shi ya san abinda an da yawa ko ba haka ba kamar yadda Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira a cikin suratul nisa tana ya ku kyamace wani abu Allah ya sanya alkhairi bai yawa cikin shi shi yasa tana yawa wani lokacin abin da kake kyama alkhairi na cikin shi ba mai son ana cutar da shi a duniya ko akwai amma mahi yawancin waɗanda ake cutarwa mutane na gari sanadiyar ɗaukaka su kenan aka aika ma annabawa aka aika ma sahabbai ko ba ka bane a yi ta shirya maka makirci kuma sai Allah ya ɗaukaka ka da wannan abin shi yasa wani lokacin kai baka san hikimar da a ciki ba wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai wa'astuwa sai ma'abuta hankula an gane ko to a nan in mun ka dibi taujihin wannan a cikin taujihin qira'at al-ashr sun ka ce qira'a ta yaqub da ya karanta wa man yu'til hikmata ai wa man yu'tihi Allahu al-hikmata shine asalin maganar wanda duk Allah ya bashi hikima an yi taujihin ta da siyaqi domin damiri yana koma zuwa ga Allah an gane ko wa qad taqaddama dhikruhu تعالى قبلها في قوله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ko baka nan bane Allah yana muku alƙawali na gafara ta musamman don nan an nakira litta'zim wa takfir gafara mai yawa mai girma kuma wa fadlan da kuma falala Allah yana muku falala mai yawa dan dama Allah yana zancan ash-shaytanu ya'idukumul faqra shi shaydan yana muku yana wato yana muku alƙawari ma'ana yana tsoratar da ku yana nazarar da ku da talauci wa ya'murukum bil fahsha'i kuma da umurtaku da alfasha galibin mutane sai kaga in za su taimakon iyayensu ko za su sa dukiya wajen aikin addini shaydan sai ya tsoratar da su an gane ko amma in za ka sanya dukiya ka wajen aikin banza caca babu matsala kiɗe-kiɗe babu matsala kwallo babu matsala kokowa babu matsala duk wata harka ta shashanci karo sai ta amshi jikka ɗari ga mutum amma matar shi ta halatta ba ta yi amsa jikka gare shi surikin mutum sai shi amshi jikka ɗari gare shi amma uban shi wanda aye shi dala ɗari shi ke da bukata wala bai samun ta sarko shi sai ta amshi jikka ɗari biyar mamman shi da ta duka ta aye shi ta ɗauki cikin shi wata tana tana bukatar jikka ta kasa kuma irin wangana daga marka yace wallahi ai muna addu'a mu yi albarka in ka gamu da ni kace maka addu'a sai ce wallahi baka albarka in kana haka ba ta ban da zan ga ma kenan ka kama tambadewa na sai illa masha Allah eh ba ta abin da zan gaya ma kenan ko baka ji dadin ta ba ko lahira mun ka haɗu ka gane ni da gaya ma gaskiya Allah ya kyauta to haka ne sai ga duk inda shashanci kenan da ake son a kashe dukiya in ba wanda Allah ya ma taufiki ba amma wani in dukiya ta inda ba wajen da addinin Allah zai ci gaba ba ko bayan Allah wanda sun ka cancanci ya taimaka musu bisa dukiyar shi a wannan ba ruwa ne da kashin dukiya a wurin da bai dace ba an gane ko kenan qira'a ta yaqub an hankalta masa yaki shine wa man da an ka ce wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah yana muku alƙawalin gafara ta musamman kuma mai yawa da falala wallahu wasi'un alim Allah wasi'un mai yalwatawa ne alimin kuma masanina kaga wasi'un yana walwata dukiya shine wato alaka shi ga wanda ya ciyar don shi alimin kuma masanina ya san wanda ya kamata ya yalwata ba in kaga an yalwata ma kafiri dukiya ba wai Allah bai san da abin da zai yi da ita bane a'a Allah ya sani jarabawa ce istidraji na akwai lokacin da za a kama shi to shi yasa an ka ce yu'til hikmata man yasha damiri yana kuma zuwa ga Allah wa man yu'til hikmata shi ma yana kuma zuwa ga Allah da wannan sun kai taujihin qira'a ta wato yaqub kenan amma kaga wa man yu'tal hikmata sai ai taujihin qira'ati ke ita waccan wa man yu'tal hikmata qira'ati yaqub ita ke fassara shi duk wanda an ka bashi hikima kaga ba a faɗi wanda yake ba suwa ba amma da an ka ce wa man yu'til hikmata damiri yana kuma zuwa Allah ta fassara wanda zai bada hikima shine Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu hikima duniya da lahira mun fahimci wannan ko yawwa sai mu je zuwa ga wato ayan mu ta gaba inda Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratul baqara aya ta 271 in tubdu sadaqati in kun bayyana sadaqa kun bada ta an gane ta ko fa ni immahi ba dalla da wannan sadaqa in dai kun yi don Allah wa in tukhfuha in kun ka boye sadaqan nan wa tu'tuha al-fuqara kuka bada ta ga talakawa ka gani sai Allah hudu inda za a ba talakka ko wanda ya dace a ba fa huwa khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku an gane ko yawwa kaga kana akwai masu karantawa fa huwa khairul lakum cikin qurra waɗanda duk lokacin da ta zo suna karantawa da irin wannan ina fata an fahimce ni wanda bayani ya gabata ga irin wato waɗannan wuraren shine imamu qalun da imamu abu amr ibn al-ala da imamu al-kisa'i da imamu abu ja'far an gane ko yawwa sai Allah subhanahu wata'ala yace wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum okay anan muna da wato nau'i nau'i wato na karanta ta ita wannan wannan wurin wato in mun ka duba daga cikin ƙurra da muke da su imamu nafi da imamu abu ja'far da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta wani kafir ankum min sayyi'atikum wani kafir an nunu littazim tana nuna girmamawa ga Allah ba tana nufin akwai alloli daban-daban ba mu muna karkarewa amma yana nufin wato annunu littazim kuma sai an kai sukuni in tabe nukaffir ankum min sayyi'atikum sai ya zaman to kenan matsayin atsafina akan jawabu sharti don ya ce in tubudu sadaqati ce ce mi fani immahi kaga in sharti na to amma fani immahi shi fani immahi fi'ili ne wanda yake yana daga cikin af'alul madh domin cikin larabci akwai af'alul madh akwai af'alul zam akwai aljamida akwai kuma ghairul jamida to wanga fi'ilu fi'ilu madh ne le wato aljamid to tunda fi'ili madhi na shi ko fi'ili madhi i'rabi bai shiga cikin shi ko ba haka ba dama ibnu malik ya faɗa wa fi'ilu wa fi'ilu amrin wa mudhiyyin buniya fi'ili amri da fi'ili madhi bina'in su ake yi an gane ko mudari shi da ake yi ma to ya kamata kenan ya ɗauki jazma sai ce wa in tukhfuha in kun ɓoye ta shi ma nan sharaɗi na ko asalin shi wa in tukhfuna hani sai an shafe nunun domin yana cikin af'alul khamsa wa tu'tuha al-fuqara'a an gane ko yawa asalin shi wa tu'tiyunaha sai an ka shahe wa tu'tu an gane ko sai an ka shahe alif wanda ata ake cewa asalin shi ataya ne an shafe alif ko an shafe ya'ul iltiqa'i sakinaini an gane ko tu'tiyunaha kenan wa tu'tiyunaha an shafe harful illa saboda alif kenan an shahe ta wanda an kai kalbi ta ko ya unce wanda an ka mai da alif kenan alif sukuni gare shi ya hadu da wawan sai an ka shafe shi ita ko nunun sai an ka shafe ta domin atafina akan mi akan fi'il sharti an gane ko tunda fi'il sharti majzumun na wa tu'tuha al-fuqara aku bada ta ga talakawa fa huwa khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku kenan bayyana ta alkhairi ne amma boye ta shine mi mafi alkhairi fa huwa khairul lakum sai ce lakum bai ce wala kunna ba mata suna sadaka mata suna sadaka maza suna sadaka لتغليب جانب الذكور على جانب الإناث دان ياتي والمتصدقين والمتصدقات to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa nukaffir ankum min sayyi'atikum shi fa huwa khairul lakum shine jawabu mi shine jawabu sharti to shi ko nan jumla ce ismiya jumla ismiya kuma mi tufidu thubut wal istiqrar tana nufin abu ya tabbata to amma kuma jumla ismiya ba ta dauka i'rabi tunda ba fi'ili bane kenan ita jumla in an hankalta ma wurin da take ciki matsayin jazma take to shi yasa ce wa nukaffir sai ya atafi akan ma'ana ko akan mahallin fa huwa khairul lakum sai ya mafi irin jazma mun gane ko shi yasa ce wa nukaffir amma sai kawo shi da mi kina atafun ala mahalli wato alfa'i li'anna jawabu li'anna li'annahu jawabu sharti jawabu sharti shine fa huwa khairun lakum an gane ko wa innahu badalun min mawdi' kinan badali na na wurin shi madadin da ya kamata a kawo yanzu da an dauke shi fa huwa khairul lakum sai ka ce wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a nukaffir ankum min sayyi'atikum ai kaga za zai hito amma saboda an yi azafin wancan shi yasa sai shigi ba kowa yake gane ba an gane ko yawa imamu hafs sai ya karanta wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum sai zamanto alal isti'nafi kenan nan fa huwa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah yana karkare muku nan kamar wata magana ta an ka cigaba da ita ba amin yau kamar jawabu sharti bane domin ba wai hanyoyi guda suke sa Allah ya kankare muku zunubai ba ba sai ta hanyar sadaqa ba kenan wanda qira'a ta hafs tana nuna yukaffiru Allah yana kankare muku zunubanku ko da ba ta wannan hanya ba wata magana ta an ka shiga fa huwa yukaffiru ankum min sayyi'atikum amma wanda qira'a nukaffir jawabi ne nami na wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa nukaffir kenan in kuna ciyarwa kuna sadaka ko ta ɓoye ko ta bayyane to Allah yana kankare muku to nan wannan qira'a ta wato Nafi' da Abu Ja'far da Hamza da Kisa'i da Khalaf nukaffir jawabi ne na sharadi Allah yana wato kankare muku sauran qurra kuma sun karanta wa nukaffiru ankum min sayyi'atikum su ko busu yi busu yi sukuni ba shine bambancin su da wadancan sai zama to shi ma alal isti'nafina fa huwa wato fa nahnu nukaffiru ankum min sayyi'atikum mu masu kankare muku zunuban ku ne ina fata an fahimce ni yawwa anan sai ce min sayyi'atikum in tabe min tana ɗaukar ma'ana ta fi goma a larabci ka koma cikin littattafai da aka rubuta cikin huruful ma'ani huruful ma'ani littattafai na suka ansa huruful ma'ani an gane ko harufan da suke ɗaukar ma'ana ma'anoni daban-daban irin su muhnil labib an kutubil a'arid da sauransu mun ta shafa da waɗannan littattafan to min wagga nan shin tab'idiyya ce mala abdullahi ko ko bayanil jinsi ce kamar yadda cikin suratu nuh yace an ibudullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum shin min nan jinsiya ce bali bayanil jinsi ce ko ko tab'idiyya ce kamar yadda zo a cikin wato suratu ibrahim wato qalat rusuluhum an gane ko afillahi shakkun fatiri samawati wal ard ko ba karan bane yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum shin min dhunubikum bayaniya ce ko ko jinsiya ce yadda zamu ganewa in an ce tab'idiyya ce tana nufin kenan ba'd dhunubikum Allah zai gafarta muku sashen zunubanku to kuma in ka ce bayanin jinsi ce a waɗannan wuraren misali da ire-iren su sai zama to a Allah yana gafarta muku zunubanku gaba daya kamar yadda yace fajtanibur rijisa min al awsani ku nisanci gumaka kazamta daga gumaka a wannan yana nuna wani gumki bauta mai ya halatta babu duk gumaka kenan fajtanibur rijisa hiya al awsan mun gane ko kenan al musamma al awsan ko haqiqatuhu al-awsan ko mahiyatuhu al-awsan aka zaka fasara al-ramma eh ayi hattara to wadansu malamai suka ce nan wanga min tabi'idiyya ce Allah yana kankare muku sashin zubi kenan in kuna sadaka kadan kadan da aka gafartawa wasu malamai suka ce a ali bayanil jinsi ce Allah yana gafarta muku dukkan zunubanku ba sani ko mun fahimta ba wannan yana nuna sadaka tana daga cikin abin da ke kankare ma dan adam zunubansa kuma Allah ya karbi addu'o'inka kuma ya taimake ka mun gane ko to nan sai mu dauke shi akan kala biyu wani tana yawan zunuban shi ba su da yawa domin jinsi bili bayanin jinsi ta na yi sadaka sai a shahi gaba daya Allah ya sanya mu daga cikin su wani kuma zunuban shi suna da yawa in yayi dan diba na ra'ayi a rage an gane ko da yace wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum bai ce wa sayyi'atikum na ba wanda ba shi nuna mata ba a gafarta musu li taghlibi janibi dhukur ala janibi al-inas wallahu bima ta'maluna khabir bai ce bima ta'maluna wa ta'malna ba a'a saboda taghlibi jaribin dukuri ana jaribin inas Allah ya san abin da maza suka kuma ya san abin da mata suka yi a gane ko dan kakkace maza na iya Allah ya san abin da a'a wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san duk abin da kowa yake aikatawa to ayat da zamu tashi akan ta da Allah ya zancen kuma laysa alayka hudahum ko shiryarka ba akan su take ba walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah na shiryar da wanda ya so in ka diba cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab zaka ga asbabun nuzul wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abinda kun ka ciyar na alkhairi don kanku kun kai don sadaka Allah bai bukata komi gare ka in ma ka yi sadaka kai na za a ƙara ma lada ka samu babban matsayi aljanna to kuma dukiyar ta Allah ce in ma baka yi da ita ba shi na iya amshe ta ba wani to sai mi wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah ba kwa ciyarwa sai dan neman yarda Allah nan labari yake ba su amma yana nufin wa gakku ciyar wala tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah kuma tunfiquna wa ma tunfiquna wagga ma nafiya ce ba shartiyya bace an gane ko kenan nan wa ma tunfiquna yana korewa ne kamar yana baka labari amma yana nufin kakkaciyar sai don neman yarda Allah in dai ka san ba don Allah za ka yi ba kan ma ka yi wa ma tunfiqu min khairin wagga ko sai kaga to kaga wagga ma sai an ka cire nunun wagga ko ba a cire ba saboda wagga nafiya ce wa ma tunfiquna amma wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum da wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum ita wagga ma ita ko wato shartiyya ce kenan in tunfiqu khairan yuwaffa ilaikum shartiyya ce kiran wa ma tunfiqu shi yasa kaga nunun bata zo anan ba domin tunfiqu fi'ili ne wanda yake fi'lu sharti wato majzumun wa alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wa ma tunfiqu kinan in tunfiqu in kun ciyar min khairin na alkhairi yuwaffa ilaikum aslin shi yuwaffani ilaikum shi ko yuwaffa aslin shi yuwaffayu ne sai an kai qalbul ya ta koma alif saboda ta zo karshen abin nan kalima yi waffa ilaikum za a cika muku da shi an gane ko wa antum la tuzlamuna ku ba za a zalunce ku ba Allah ba zai zalunce kowa ba da Allah bai bukatar zalunci hadithul qudsi ko ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu a cikin sahih muslim to su wa za a ba kamar wani ya tambayi Allah shin wa za a ba sai Allah ce lil fuqara'i za a bayar da shi ga talakawa alladhina uhsiru fi sabilillahi waɗanda an ka sha makance su don saboda ɗaukakar da kalimar Allah musulmi na waɗanda an dan madina suna zaune ba su kasuwanci amma dai duk wani aiki na addini in za a yi su ana ganin su shi yasa in za a bayar da zakka a rinka da taimako da sadaka a rinka dibin waɗanda sun ka cancanta a basu sai a rage matsalar talauci a cikin al'ummar musulmi amma in ya zamanto masu kuɗi in sun ka tashi hidda zakka ko ba da sadaka sai kaga talakkan ko an bashi ba bashi abin kwarai sai a bashi jakka biyar sai a ɗauki jikka ɗari biyar cikin kuɗin zakka sai a baɗan mai kuɗi ko kuma matan mai kuɗi to ai wanga ishan shi na akai ba zakata ba sunanta ishan shi mallam abdullahi duk kiyama za su biya kuɗin talakawa da Allah ne ce a basu ku ba talakawa mana inda ana ba talakawa da matsalar ta kare ko kuma a ce da matsalolin da muke ciki babu su to amma tun da ana ba iyan talakawa an ba su sana'a su yi kasuwanci kai ko dan mai kuɗi an ba shi miliyan goma sai ana zai yi shi shagiya shi kaɗa su wajen sace shi to shi aji amma inda ɗiyan talakawa na an kaba ɗari bai bai ko miliyan ɗaya sai ka iske dukkan sun kama kasuwanci sun zan wani abu to amma saboda da talaka an gane ko wato ɗan adam yana da wata matsala idan ya samu babban matsayi na siyasa ko ya samu babban matsayi a gwamnati ko ya zan babban malami ko na addini ko ya zan babban masani na boko an gane ko ko mutum ya zan mai kuɗi sai kaga bai son waɗansu waɗanda ba 'yan familin su ba ko kabila su 'yan yankin su su zan wani abu shi yasa sai shi rinka dan musu ‘ya'yan shi sai shi kawo su malami wani addini sai ga yana ta ƙoƙarin sai sun sani a'a ka karantar da ‘ya'yan al'umma da mutanen al'umma tsakaninka da Allah ‘ya'yanka kuma ka koya musu tsakaninka da Allah wanda Allah ne ya zama mallami shi zai zama amma sai ce ta koya mu mutane littafan da ba su zama mallami malamai sai shi ɗauko ‘ya'yan shi rinka nuna musu hanya ta ilimi mai sauƙi to kaga wannan yaudara ce an gane ko to da haka kuma sai Allah ya hana ba ‘ya'yan shi sai ya ba ‘ya'yan al'umma kana ta ƙoƙarin kan wani mai kuɗi ya taso kana takama da kuɗi to Allah gara ma sai shi amshi kuɗin ya ba wasu ko ko Allah ya barka da kuɗin ka kana takama da miliyon 100 miliyon 200 yanzu zan can miliyar na akai sai a taro waɗanda da kuɗin da sun hinaka yanzu in da Niger mai miliyon 100 ai babban mai kuɗi na ko mai miliyon 10 yanzu mai miliyar na aka zance miliyon dubu zuwa gaba zai kai mai miliyar mai miliyar talakada ba wani abu da ba ma'ana ba babban mai kuɗi bane shi yasa in kai yaukace ka yaudare Allah in ka ce ka yaudar Allah yanzu Najeriya zancen tiriliyan a kai tiriliyan shi ne mil miliyar miliyar so dubu mato miliyar guda shi ne suka ce ma biliyan to biliyan shi ne shi biliyan shi ne miliyan dubu to shi kuma tiriliyan an gane ko shi ne miliyan dubu so dubu trillion guda ce trillion daya a mil miliyar suna da wani mutum mil miliyar an gane ko wani mutum na zo neman kuɗi nan ya mai wani mutum na zo neman kuɗi to da ya to neman kuɗi sai an ka ce mai sunanka sai ya ce sunan shi mil miliyar to mi addalilin an ka sami suna mil miliyar mi addalilin da ya sa aka sanya mai suna mil miliyar ya ce saboda ya to neman kuɗi bai komawa sai ya tara mil miliyar to da ya shigo wajen neman kuɗi ka san kamar karatu kamar neman kuɗi da aiki koyon aiki kana ganin da ka fara iyawa za ka yi shi ko in baka da hakuri komi baka iyawa da ya shigo ya fara neman kuɗi sai ga al'amarin nan akwai waya to mil miliyar sai tashi daga wannan sai ce to yanzu dai inda ya samu kuɗin jaki da sharat kura kenan ya ce sun ishe shi gida zai komawa an bar zancen mil miliyar to ko ko da ya samu jaki ya samu sharet kenan wannan kura ta abin nan ta jaki sai koma gida wajen neman kuɗin shi ya ce wa'anda sun ishe shi kaga ya yi hankali tun da yadda ya tsira jiran mil miliyar da ya haukaci an gane ko to talakawa za a balil fuqara kamar wani ya tambayi Allah ce Allah ce a batarauka alladina ufsiru fi sabilillahi waɗanda sun ka tsayar da kansu don yi addinin Allah hidima shi yasa zaka ga wasu masu kuɗi idan suka fitar da zakka za su nemi ina na malamai waɗanda suke ba sa hita suna tsaya suna karantar da 'ya'yan al'umma ina na wani mutum mai sharan masallaci yake ina na wani mutum yake wanda yake mai taimaka ma addini wanda bai da sana'a mai ƙarfi yana taimaka ma addini amma tana yawa bai da sana'a mai ƙarfi ba ta ɗaukar nauyin shi ta so su taimaka ma irin bayan Allah wannan shi ne taimakon addini amma ka ɗauki zakka ka ba mawaki miliyan goma ka tura malam buhun shinkafa wanga shi na hidda zakka kai tsammanin ka zamanin banza Allah sallallahu alaihi wasallama ana kawo mai zakka ya ɗauka ya ba maki ɗaya bar makaranta Qur'ani kai da kake hankalinka shi na baka haka hankalinka shi na baka irin wagatan bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka mai dukiya ya bar masu yi addini hidima ya rabe ma mawaka ko ya tura ma zinariya mai yawa ga mawaki ya ɗauki buhun dabino misali ya tura ma maharacin ƙur'ani kai tambanin kashe ne haka kuma sai ka iske mallami gaba da shawarar haka malaman da suke kusan masu kuɗi suke ba su shawarar yanzu in malami shi na kusan mai kuɗi musamman in ya ɗan samu nashi rabo shi ma ya girku idan mai kuɗi na shawara da shi wallahi da wuya shi ma almajirai da malamai alkhairi in ya tambaye shi sai ce a in ka tura mai jikka 20 sun isa amma an ka tambaye wani makiɗi sai ce a tura mai miliyan guda saboda mallami bai son malami mai karantar da 'ya'yan al'umma ya girko ya tsaya karantar da 'ya'yan al'umma tunda shi ya san dan ciwatuwa na ya san an kwari shi wannan bangare wai da haka shi ka tunanin wai kuma Allah shi yi ma'aiki to duka za a haɗu gaban Allah kuma yadda baka so addinin na Allah ne ko ka so ko baka so ba sai Allah ya kashe inda yake so mun gane ko Allah ya ce waɗannan mutane la yastati'una darban fil ardi ba su iya bugun ƙasa bugu cikin ƙasa nan ba ana nufin su ɗauki kulli su buge ƙasa ba ko su buga ƙafa su sai ta shige cikin ƙasa ana nufin ba sa yin balaguro daraba fil ardi yana nufin balaguro wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun sannan daraba fil ardi nan ba ana nufin ba su bugun ƙasa su samu kuɗi ba bugun ƙasa kahirci na neman sanin gaibi da an gane ko ba a ce la yastati'una bi darabin fil ardi ba su iya bugun ƙasa ba ka ce a sahabbai ashe ba su iya bugun ƙasa ba shi samu samu kuɗi ba bugun ƙasa kafirci na na ana nufin ba sa balaguro sai Allah ce ya sabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf imamu wato nafi' al-madani da imamu ibn kasir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu al-kisa'i sun karanta yahsibuhumul jahil yahsibuhum yana zaton su kenan da hasaba yahsabu nan kan gane ko da hasiba wato yahsibu ko hasaba yahsibu dun nan yana nufin zato mun gane ko yahsibu mul jahilu aghniya amin at-ta'affuf jahili ma'ana wanda bai gane bai san halin su ba bai gane su ba yana zaton mawadata ne min at-ta'affuf saboda kame wasu sai Allah ce ta'rifuhum bi simahum kana gane su da alamomin su la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa tambayan mutane suna nacewa wannan su malamai sun ce la yas'aluna an-nasa ilhafan ba sa tambayan mutane kwata kwata wasu kuma suka ce a'a la yas'aluna nasa ilhafan ba sa tambayan mutane suna matsa musu sai dai in sun ga wanda ya dace mutum nagari wanda adda imani wanda ya san darajar su sai su dan kwatanta mai matsalar su in Allah ya sa an dace to in ma bai da in ya san wanda zai taimaka musu don Allah sai ya je wajen shi wani lokacin ba sai ya faɗi sunan su ba wani akwai wani bawan Allah in mutum ya yarda da kai ba sai ka faɗa mai sunan mutane ba akwai wani bawan Allah da bukatar taimako dan ba ka da ba shike nuna an ƙari ba a in ka san wanda zai taimaka ma mutumin baka gaya mai ba kuma ka san zai taimaka mai to baka taimaka mishi ba an gane ko to malamai dai sun yi sabani shin nafiyu an yi nafiyu kin su'alu ne la yas'aluna nasa ba sa tambayan mutane kwata kwata ilhafan balantana ma su matsa musu sai zama to an yi nafiyul fi'ili an yi nafiyu wato shi wannan masdar kin ko kuma a'a la yas'aluna nasa kawai an ka kore ba sa tambayan mutane ilhafan suna matsa musu sai dai su tambaye su cikin ladabi da biyayya kuma a hankali malamai sun yi sabani anan to waɗannan su ne waɗanda Allah ce a taimaka sai Allah ce to wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abinda kun ka ciyar Allah subhanahu wata'ala ya san shi ga mai har da alkur'ani nan cikin wannan safha akwai ma tun fiƙu sun yawa na farko wa ma tun fiƙu min khairin fali anfusikum shine na farko na biyu sai mai nunun wa ma tun fiƙu na illa ibtigha a wajhillah shine na biyu amma yana da nunun wa ma tun fiƙu min khairin yuwaffa ilaikum shine na uku sai kuma wa ma yuwaffa ilaikum sai na ƙarshe wa ma tun fiƙu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abinda kun ka ciyar Allah masani da shi kaga in ka wa ma tunfiqu min khairin ana iya cewa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah alimun bihi Allah ya san da shi to kaga nan zai bada cewa kenan mi kenan kamar Allah shi kadai ne ya sani domin taqdimu wa haqqu ta'khir fi dhul hasr a a qaddima lil ihtimam dan a nuna maka Allah ya himmantu da wannan abin sai ce fa inna Allah bihi alim sai ya kawo shi sannan ya kawo sunan shi amma yana iya cewa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah alimun bihi ba ana nuna shi kadai ne Allah ya sani ba a'a ba sadaka dai Allah sani ba duk abin da an kai Allah ya sani kenan taqdim ma haqqu ta'khir ba wai yana yufidu al-hasr fi kulli al-maqam ba yana da ma'ani kathira shi ya samu wani ina ga akwai balagatu taqdim wa ta'khir a cikin ilimin balaga sai ka dauki asalibul balaghiyya akwai balagatu ta'rif wa tankir akwai balagatu al-udul akwai balaga ta kaza al-asalib al-balaghiyya fi al-Qur'an al-Karim wa fi sunnati an-nabawiyyah al-mutahhara wa fi al-lughati al-arabiyyah ana son ɗalibin ilimi ya san waɗannan asali domin kullum zai ɗauka wani uslubi ya yi karatu kan shi in ba haka nan ba da ka ɗauko ɗan aya guda sai bayani ya kumce maka daga nan sai ka koma kame kame Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu to kaga inda inda bayanin mu yake yahsabuhum da yahsibuhum nan ma'ana ba ta canzawa duk da yake imamu nafi' an gane ko ya karanta yahsibuhum da imam wato al-kisa'i kenan shi ma ya karanta yahsibuhum da imamu ibnu kathir da imamu abu amr ibn al'ala don ka ce yahsibuhum ko ka karanta da yahsabuhum ma'anar ba ta canzawa shine taujihin wannan kira'a an gane ko wallahu ta'ala alam to sannan aya ta gaba alladhina yunfiquna amwalahum nan kamar wani ya tambayi Allah su waye sai kuma Allah ya ci gaba da sifar ba da sifofin masu ciyar da dukiyarsu don yayi zancen waɗanda suke ciyar da dukiyarsu abin nan can wajen alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan to nan kamar wani ya tambayi Allah ne shin su waye su waɗannan mutanen masu ciyarwa sai Allah ya ce alladina yunfiquna amwalahum bil-layli wan nahari na a baka ƙarin ba'adar da zai baka suna ciyar da dukiyarsu dare da rana kaga ba haushi da ke cewa dare da rana ashe qur'ani na yabi bil-layli wan nahari sirran wa alaniyatan sirran a ɓoye wa alaniyatar da bayyane sai ce falahum ajruhum inda rabbihim to nan babu sharadi to kuma an samu fa'un ta zo to wanga fa'un ba jawabu sharti bace saboda allazina ismul mawsul ne shi kuma ismul mawsul an gane ko yufidul umum shi ma sharadi yufidul umum to saboda sun yi kamanceceniya ta fuskar umumi shi yasa sai fa'un ta shiga cikin wato abin nan ta shiga cikin khabar na abin nan na ismul mausul sai don saboda yayi kamance shi ne da sharadi an gane ko tunda ko wanda daga cikin su yufidul umum falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladarsu a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan aya mun yi taujihin ta kwarai da gaske a wurare daban-daban imamu yaqub ya karanta wala khawfa alaihim kenan la annafiya ce jinsi ya kore dukkan tsoro jinsin tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba to kaga la annafiya jinsi ba ta shiga cikin mi ba ta shiga ba ta aiki cikin ma'arif to kuma gashi ta zo nan wala khawfa alaihim to tunda ta yi aiki cikin nakira to kuma sai an kai atafinta akan ma'arifa sai ta yi aiki a cikinta an gane ko koko a ce a tana aiki cikin ma'arifa amma ba galibi ba ko kuma a ce a saboda atafin da an kai mata akan wanda ta yi aiki shi sa ta yi aiki cikin ma'arifa amma wala khawfun alaihim a qira'ata jamhur babu tsoro guda gare su kiran nan ba nafiyul wahda ne wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba an gane ko to kiran qira'ata yaqub ta fitowa da abu qarara domin an ce babu abu kwata kwata yahi a ce babu daya domin in babu daya ana iya samun biyu in ka ce la rajulun fi dari babu namiji guda yana yawa a samu biyu ko uku ko hudu amma in ka ce la rajula fi dari babu jinsin namiji sai dai jinsin mata misali ko ko babu namiji ko guda an gane ko to kaga umumi kenan kuma mun faɗa in ana nufin an kore tsoro a kansu a duniya da lahira sai zama to a nan makhsusu ne makhsusu ne domin a nan ma duniya mumin ne suna jin tsoro ko ba karan bane suna jin tsoro a duniya amma tsoro da asbabukin shi at-tabi'iyya annabi Musa Allah ce fa kharaja minha khaifan yatarqab kaga kiran ba ƙarya ta Allah ba nan irin tsoron da ake nufi daban ko kuma tsoro wanda in ba ka saba ma Allah ba mumin yana jin tsoro Allah in ya in ya saba ma Allah ko kai an karanta ayoyin azaba mun sani kun fahimta ba sai zaman to amun ne makhsus a qira'ata yaqub la khawfa alaihim in kuma ana nuhin hadda lahira in ana nuhin lahira ita kadai to babu matsala yana iya zaman to wa amun ne mumin ne ba za su bakin ciki dan tashi ba za su tsoro da tashi ba za su bakin ciki ba dan ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'in yawma idhin aminun kaga ba su jin tsoro ko kuma ya zaman to a'a a lahiran ma mumin ne waɗanda da cikakken imani waɗanda sun kabe Allah ba su da tsoro kwata-kwata amma waɗanda adda imani dan ranke-ranke kiraza suna jin tsoro a waɗansu halaye saboda imanin bai da ƙarfi sai da to shi ma amun ne maksus ko ka ɗauke shi kenan in duniya ce da lahira to dole sai an yi taksisin shi amma in lahira ce ana iya cewa mumin ne ba za su ji tsoro kwata-kwata ba ko ko a'a a duniyar da lahirar mumin ne za su ji tsoro amma ko tsoro da adda asbabu tabi'iyya ko in an saba ma Allah a ji tsoro a duniya ko kuma a'a ya zamanto tsoro ne na in an karanta ayoyin azaba a lahira kuma masu cikakken imani ba za su yi tsoro ba ba za su yi bakin ciki ba masu imani mai rauni daidai gwargwadon imanin ka daidai karfin imanin ka daidai rashin tsoron ka shikenan ko ba ka bane yawwa to wannan shine kuma wannan aya ta bayyana halayen da ake lokuta kaga billeli wannan hali lokacin da ake yin mi ake yin sadaka dare da yini sannan sirrin wa alaniyatan ana iya ta bayyane ana iya ta asirci mun ka ce wadda aka asirtawa tafi Allah ne ce wa in wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum yin sadaka a boye yahi amma malamai suke cewa akwai lokacin da yin sadaka a bayyane ya hibu amma ba shine asali ba tunda in kai da boye adda lil ikhlas yahimi yahi sawa kai don Allah shi yasa akwai masu kuɗin da ana ba da labarin Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti rahmatullahi alaihi rahimallahu jami'al muslimin ya an kame shi kuɗin zakka lokacin yana kasar Saudiya mana da yake kasar Saudiya tunda bai da koma kasar su ba sai dai ziyara hayi kuma ga Allah kuɗi idan aka kawo na zakka kaji za a kawo kuɗi manyan manyan masu kuɗi su ka kuɗi a Saudiya duk sai sa a kama kuɗin nan a tattara su a isa su cikin envelope envelope an gane ko da daddare sai a tai Makka gidajen talakawa an san unguwar talakawa duk sai an rabe kuɗin nan kaf amma sai ce a bari sai zuwa karfe sha biyu na dare zuwa karfe ɗaya na dare sai a kwankwasa ma sai a baka kuɗi muna gane ba akwai wanda in ya tashi kyauta sai sai karfe goma sha biyu na dare sai kwankwasa ma ko ya buga ma waya in karfe to sai shi baka don Allah ya yi to shi yasa an kai sun a yi ta a ɓoye amma a bayyane ma sun ka ce akwai lokacin da ta a yi ta a bayyane ai ta a yi ta a ɓoye sun ka ce shi ko wannan wani hali na mutum na kasan in ka bashi za a gane mabukaci ne wani zai ƙara mai to sai ka bashi ko kuma za ka balaguro kuma in ka yi balaguron nan ba za ka iya bashi ba kuma ga mutane tsayi in ka ce ba za ka bashi ba kuma babu babu dama a bashi to sai ka zo ka bashi wannan lokacin gara ka bashi yahi muna ganewa to saboda lokacin sallah ya matso za mu ƙara da fa'ida guda shine cewa sadaka ba abu guda ke sa wata ƙara girman lada ba akwai abubuwan da suke sa ta ƙara girman lada wani lokaci Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo abubuwa an gane ko daban-daban malamai suka ce kaga kayi sadaka lahiya tana daga cikin abin da ke sa wa sadaka ta ƙara girman lada domin mutum na ya tara kuɗi bai da lahiya kuma likitoci sun ce mai da waya shi tashi sai ce a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza da ya ya san ya yi kusan ketarawa to bata kai kana cikin lahiyar ka ba daga cikin abin da ke sa sadaka ta ƙara lada wani lokaci yawanta amma kuma manzala sassan ya faɗa dinari guda ya riga ya dinari dubu ɗari saboda mi saboda wanda yake da miliyan guda in ya bada jikka ɗari wanda yake da miliyar guda sai ya bada miliyan guda cikin su kwashi kokari mai jikka ɗari kenan daidai gwargwadon abin da kake da shi ka ba su aladarka tana karuwa daga ciki bayarwa tana karuwa in ka ba wanda ya dace mutum na yana jin yunwa babu abinci gidan shi an gane ko sai ka zo sai ka sai buhun shinkafa biyu ko uku ka kai gidan shi da wanda dama shi na da abincin shekara guda sai ka ba shi buhu goma na shinkafa wacce ta hi mai uku din nan an gane ko lokaci kuma wadda an kai a ɓoye hali shi ma shi na basuwa ta hi wadda an kai bayyana in ba bayanin da mun kai ba an gane ko sannan wato lokacin da kai kake cikin bukata misali sai ka ba mutum wani abu daga cikin abin da kake da shi ya yi a lokacin da baka da bukata kana da buhu ɗari sai ka ba wani buhu guda amma ana yunwa kana da buhu biyu sai ka ba wani buhu guda kai kan rike guda wacce ta hi wagga to kenan sadaka akwai abubuwan da ke sawar ta ƙara lada mutumin da ya dace na lokacin da ya dace na halin da kake ciki ya dace na yawan adadin ta na wani lokaci ya dace menene suna da abubuwa daban-daban wallahu ta'ala a'lam to wannan aya ce mu haka to ayar da zamu tashi akan ta ta gaba eh wato kenan ita ce wato aya ta 275 wajen faɗar Allah subhanahu wata'ala alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ko ba haka ba to eh idan muka duba a cikin littafin القراءات وأثرها في التفسير والأحكام نا الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين الصفحة تا واتو دري bakwai da tara daga nan bayanin zai fara an gane ko har zuwa inda kai karshen bayanin nan za mu ga alakar wannan bayanin wannan kira'a amma na yi mantuwa wajen inda mun ka bayani in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfu wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum inda zaka ganin wannan bayani a cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam sai ka duba a shafi na 861 taujihin wannan qira'a can cikin wancan littafin don shi yana wasa'awa wani lokaci shi yasa zamu dai faɗi inda za a samu bayani to idan muka zo anan wagga aya ita ko alladina ya'kuluna riba tawjihin ta a cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a shafi na 709 za a sami wannan bayani alladina ya'kuluna riba Allah ya ce waɗanda suke cin riba dama bahaushe shi ma riba ya ce so furawa sun ka kira ta entere Allah ya ce to la yaqumuna ba su tsayuwa illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai kamar wanda ya takhabbatuhu shaytan ay yasra'uhu shaytan shaytan yake kayar da shi yana fagamniya inji malaman zauri min almasi saboda shafar da aljannu suka yi mishi ya haukace kenan to a qira'a ta abdullahi bin mas'ud wanda aka ruwaito zuwa gare shi alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu yawm al-qiyamah wannan yawm al-qiyama kina alaka ta bainal qira'at almutawatira ne wa shazza yake kawo a nan tun daga kira'a ce shazza sai zama to alaka ce bain al-itlaq wal min wa taqyid shine kiran ta yi taqyidin lokacin da wannan abin zai faruwa an gane ko to amma shi malam a cikin wannan littafin yace min min qabil tafsir ko da ta inganta daga Abdullahi Mas'ud to kamar irin kira'o'in da aka uka su ne kira'a shazza suna da alaka da tafsiri ba wai a matsayin su na kira'a ba mun gane wannan to wannan ayar akwai wasu bayanai da ya kamata mu kawo saboda muhimmancin ta wato menene alakar ana zancen masu ciyarwa ana alladina yunfiquna alladina masalul ladina yunfiquna wa masalul ladina yunfiquna mala abdullahi zancen ciyarwa ake yi kawai sai an kaji an hado bayan an ce alladina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai ga mu kawai alladina yakuluna riba sai ga masu ciyar riba an yi kasuwa menene munasaba in kana karanta littattafan da suke kawo ilmul munasabat sai an kace dibo akwai abin da ake kira abdidiyya menene abdidiyya mala abdullahi kishiya mai ba da dukiyar shi don ya taimaka mutum ne wanda bai ɗauki dukiyar shi don ya azabtar da mutane ba mai cin riba yana amfani da dukiyar shi don ya azabtar da mutane shi yasa kenan sai an ka ana ƙare masu sanya dukiyar su inda Allah ya ce suna taimaka mutane sai an kayo kan waɗanda suke amfani da dukiyar su don azabtar da mutane irin su America yan capitalism wato yan jari hujja an gane ko kenan da dukiyar ka kana iya azabtar da mutane المهم الله تي الذين ياكلون الربا waɗanda suke cin riba fi'ili ne mudari'i yufidu tajaddud wa takrar ba yana nufin suna ci ba da bakin su sai dukiyar dukiyar riba sai an ci da baki a'a masu amfani da ita ubira bil akli al intifa li'annahu ghalib ba yahtaju ilayhi al insan an gane ko ko ci kai ko gida ka gina ko mota ka shiga duk dai matacce ya kare ga wuya makahi sun yi dare duk dai makahi sun yi dare an gane ko ko a ce asali al akli saboda dan adam kwaɗe ka tashin shi na farko shine ya samu abinci ko kuma a'a wani lokaci an ce kaci kaci ko da bakinka ko ka yi amfani da dukiya sai Allah ce to ya akuru da fi'ili mudari ili yafidu tajaddud wa takrar aikin suna la yaqumuna ba sa tsayuwa illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai kamar wanda wato shaytani yake kayar da shi ko yake fagamniya min al-mas saboda aljanu sun shafe shi to kaga qira'at Abdullah ibn Mas'ud wagga a shadar ta ce yawmul qiyama ranar tashin alkiyama sai ta nuna kenan ranar kiyama ne wannan abin zai same shi waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi wannan abin a nan duniya ne kenan ba su ɗauki waccan qira'a mutawatira ba alahi alhamdulillah aya kenan ba su ɗauki wannan qira'a ba a matsayin qira'a wanda take wato ta fassara ta su sun ɗauki cewa a nan duniya ne mun gane ko sun ka ce al'adan mai kuɗi faɗi ka tashin da ke kan kuɗi fagamiya ta shi kai in mutum na da gida goma sun shiga sunan malami su babu to da ishirin hwa to in sun kai ɗari hwa to haka na mai son mai neman dukiya bai taɓa da yawan mutane suna ƙara tara dukiya ne kuma suna ƙara wahala wajen ƙara neman tara dukiya ba sa tunanin ya za su yi su amfana da ita ko su taimaka mu idan mutum ya fi kowa kuɗi duniya bi shi ka so yawo shi zama to kullum shi ne a rike da lamba ta farko to haka suke ke sa masu cin riba suke amfani da ita don bautar da mutane don tsace dukiyar talaka ka ramta mutum jikka kuma kace sai ya kawo jikka biyu kaga ka kara mai da talaka ke to kenan fagamniyar da suka kenan shi yasa wadansu malamai suka ce a nan duniya halin su na Allah sifanta yadda ka san mahaukaci shi na hwade ka tashi haka da suka hwade ka tashi don neman tara dukiya wasu suka ce a lahira ne alaman mai cin riba da ya tashi kaga mutum na tashi shi na faduwa ya gaza tsayuwa mai cin riba na waɗansu malamai sai suka shiga tsakiya a nan duniya halin su kenan ba su da aiki illa kokarin tara dukiya an gane ku yake halatta yake haram muhammadin sun kai kai ba amma samun halal sun kaci alhalalu ma halal bil yadi abinda a halal shine abinda ya shigo hannu duk abinda ya shigo hannu halatta da duk abinda bai shigo hannu kamar shine a haram kiyama kuma in za su tashi sai su tashi suna fagamniya sai waɗansu malamai suka ce to kenan ana iya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ko da ya ce yau malkiyama a tafsirin ibn abbas abdullahi ibn mas'ud riwaya shadda ba laifi kuma halin su a duniya dai suna faɗi ka tashi kenan a duniya da lahira ɗabi'a su kenan sai dai a duniya nan a zahirin halin su na tunda ba haɗuwa suke suna tashi ba amma a kiyama sai zamanto hakikanin bayyana da za su yi suna haɗuwa suna tashi yadda sun kai faɗi ka tashi wajen tara dukiya a cikin halin su haka za su faɗi ka tashi a ranar tashin alkiyama a hakikance na Allah yana magana ne kan Yahudawa saboda Yahudawa su sun kashar antabi cin riba saboda su ƴan kaɗan ne ba sa son kuma su cakuɗu da wasu ba sa armin wata ƙabila ba sa yarda kuma wani shiga addinin su kaga ƴan kaɗan da to za su yi su mallaki mutane dole sai sun aza riba nan da nan su tsaci dukiyar jama'a shi yasa yanzu duniya Yahudawa ƴan kaɗan ne suke controlling kin bankunan duniya su tara dukiya duk wanda kaga sun yi mu'amala da shi kenan dukiyar za su amfani a sai makamai a kashe mutane kuma da dukiyar za su amfani kuke da dukiya amma suke tsare ta a bankuna suke bugata kuke da zinariya kuke da gidaje kuke da dabbobi suke da kamfunan buga kuɗi su za su ƙara ba abu kuɗi su za su rage masa kuɗi sai a yi kontrolin ɗinku dama hanya ce ta kontrolin ɗin mutane a duniya shi yasa zuwansu na farko a turai suka je ƙasar portugal da aka suka ada tsarin riba aka gane za su tsace dukiyar al'umma aka kore su suka je suka ada shi a ingila ingila ta gane suka kore su sai suka je a jamus jamus hitler ya gane ya hallaka su ga su yan kaɗan kuma suna son su mallaki al'umma mai yawa kenan kaga dole sai sun mallaki tsaro sai sun mallaki kuɗi ko ba haka nan bane sannan kuma sai sun mallake sirri da yada labarai su rike nasu su yada labarai abinda suka so shi yasa kullun abinda ake so a mallaki mutane da su kenan a rike tattalin arziki suke yada labarai abinda suka so zaka ji kuma su rike makamai saboda makami guda sai shi control din mutane masu yawa shi yasa ba sa yarda wani ya buga makan shi kuɗi ba sa yarda wani ya makami musamman irin da nukiliya kuma kafafen yada labarai ba su son ka buga naka don ka karyata su sun yi son ka zama haka dai ka kanan suna mulkin ka to su waɗannan sai Allah ce zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba don sun ce al bay'u ciniki inda ma lil hasr ka dibi wani wani ta'addanci ne hudawa bu ce innal bay'a mithlu riba ba innamal bay'u an sha makanci siffanta saye da sayarwa mithlu riba sun kace tamkar riba shi kuma nan waɗansu malamai duk da ke shi ibnu ashur ya saba musu malam bello suna ne a tashbihul maqlub yana tashbihi maqlubi in za a kamanta wani abu da wani abu sai ya zama to abinda za a kamantawa da shi ya fi karfi muna gane ba yanzu in nice misali anta bahrun kai tekuna ai mutum ba tekuna ba ko sai ni ce fil a ƙwa'i wajen kyauta kaga ai teku game da samun alkhairin da aka gare ta ba aka manta da ɗan adam ko fil ilmi to amma ko ko in ji ce wajhuka yushriqu kashamsi huska ka tana haske kamar rana da huskar ɗan adam da rana wani haske rana ta haske kina kaga asalin tashbihi in za a yi sai ni sai wanda za a kamanta da shi ya kasance ya fi ƙarfi adalla to amma saboda yahudawa 'yan ta'adda ne sai sun kai tashbihul maqlub marmakon a ce innamar riba mislul bai'i ita riba kamar saye da sayarwa take saboda shi saye da sayarwa shi halatta ne ko ba karan bari kenan in ma kamance cewa na ita riba da aharam ita kamata a kamanta da mi da sayar da sayarwa sai sun ka juya sun ka ce a innamal bai'u shi cinikin kanshi shi da ahalat misalin riba tamkar riba shi shi na ma za a kamantawa da da da sayar sayarwa marmakon ka ce shege duk da yake shege ai bai da laihi iyayen shi ake da laihi ko to amma misali marmakon ka ce talaka yayi kama da mai kuɗi wajen kyauta sai ka ce mai kuɗi yayi kama da talaka wajen kyauta to kamar haka da sun kai sun kace innamal bai'u mithlur riba ai shi ce nikin shi shi ita ita riba da an harama ita sun kamai suwa asali sai sun kamai da bai'u shine reshi shi cinikin na yi kama da kasuwanci na yi kama da riba ba riba ta sai kama da kasuwanci ba kaga an kai mutuka wajen boye gaskiya da aikata haramu shi yasa Allah ce wa akhdhuhum riba wa qadruhu an sun suna amfani da riba dama da dalilin sa suke amfani da riba saboda mutane na masu kwadayin dukiya kuma dukiyar suna son tana don saboda jin daɗin duniya kuma don saboda mamaye dukiyar al'umma su hana mutane su motsa kowa ya dan aikin su sai Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a ai shi Allah ya halatta kasuwanci ko wa harrama riba kuma Allah ya haramtar da riba mun gane ko to to wannan aya za mu ci gaba da bayanin ta bayan mun kawo waɗancan ƙira'at faman ja ahu ma'izatu min rabbihi duk wanda wa'azi ya zo mishi daga wajen ubangijin shi ba a ce faman ja atuhu ba saboda mu'annas ne majazi ana iya cewa ja atuhu ana iya cewa ja ahu to saboda shi mau'iza mu'annas ne majazi kan ce faman ja ahu mau'izatu min rabbihi can cikin sunan yunus sai ce ni ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatu min rabbikum nan ba a kawo shi ba da annahu majazi an gane ko kuma sun an yi fasl bainal fa'il da bainal fi'il domin ja'ahu hu din nan shine maf'ulun bihi asalin shi ja'atil maw'izatu iyahu an gane ko amma sai an kace ja'ahu maw'izatun min rabbih hu din nan shine zamiri kuma ana cewa ja'atuhu al maw'iza amma lil fasli kuma li annahu muannas majazi faman ja abu ma'izatu min rabbih duk wanda wa'azi ya zo mishi daga wajen ubangijinsa fanta ha sai ya bari falahu ma sarafa to duk abin da ya gabata Allah ya hime tunda bai sani ba wa amruhu ila Allah amma duk da haka al'amarin shi na wajen Allah wa man aada kuma wanda ya koma fa ulaika ashabun nar wadannan yan wuta ne hum fiha khaliduna Allah shi mun sani ba yana nuna dan dan wuta bane khaliduna ba arhin duk mai cin riba in musulmi ya dawoma a wuta in yana kafiri yake dawoma a wuta Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya nuna riba tana daga cikin manyan manyan kaba'ira ko babin ta 73 karamcin babin ta zunubin shi kamar mutum ya zina da mahaifiyar shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma duk da haka ba a ba mai imani bane yana yiwa Allah kai shi wuta a babbaka shi kuma yini guda a jahannama shekara dubu na a duniya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna dan haka kace a'a bare ka cikin da dai an ce dai ana hidda mutum a to in an sama kwana goma sai ka shekara dubu goma ana kora ka da wuta an gane ko dalilin shi yace suna da sauran imani ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin kaga sai kira su masu imani to almuhimmu sai Allah ce ni kenan nan khaliduna in kafirai da sun dawwama in kuma khaliduna mu'minai ne makisuna za su tsaya lokaci mai tsawo makisuna waqtan tawila sai Allah ce yamhaqu Allahu riba za mu ci gaba da bayanin ayoyin ne saboda abin da suke dauke da shi Allah yana tauye dukiyar riba yana tauye albarkarta ba wai yawa abba ta yi ba a zahiri tana yawa wa yurbi sadaqat Allah yana haɓaka dukiyar da as-sadaqa wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah baya son dukkan wanda yake mai yawan kafirci mai yawan zunubi a nan akwai wani ijaz mun san a ijazul qur'ani ko mu'jizat al-qur'ani dibo ar-riba yana nufin az-ziyadatu wan nama karuwa da daduwa mun gane ko da habaka as-sadaqa menene sadaqa ba da sadaqa ko to ita sadakan nan ta samo asali ne daga as-sidqu gaskiya domin wanda ya bada ta sadaqa bi wa'dillahi ya gaskata alƙawarin Allah Allah zai biya shi shi yasa an ka kira ta zakka ita ma an ka kira ta sadaqa innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin shi yasa an ka kira aboki sadiq kana gaskata shi yana gaskata ka wa ummuhu siddiqa kana ya'kulu ta'am ta gaskatar da Allah ta kai mutuka fi'il fi'ila siga ce ta mubalaga abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya kai matuƙa wajen gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa an ka kira sadaki wa atun nisaa saduqatihin da nihla sadaki malam bashi ce sadaki saboda in mutum na son mace da gaskiya da an ce kawo sadaki yanzu yana bayyana in muguna gaba yayi mun gane wannan da kyau to amma sadaka daga gaskiya ne an ka ciro gaskatawa ne an ka ciro kalimat to amma ita sadaka bayarwa ne a zahiri ne yake yi in mutum ya bayar dukiya ta yi ta ragu a zahiri ina da jika goma ne ba da jika ɗaya sadaka sun komo tara to ita kore ba mi take nunawa a zahiri ƙaruwa amma ji mu'ujiza ta alƙur'ani sai ya ce yamhaqullahu riba abin nan da kuke ganin yana haɓaka a ido Allah yana tauye mai albarka ba yadda za a yi dukiyar riba ta yi albarka kuma Allah bai barin a ci ta a zauna lahiya wa yurbi dibo ita ko ce mata amfani da yurbi fi'ili na haɓaka yana haɓakar da as-sadaqat sadaka wannan wanda kuke ganin a zahiri da gowa ta kai Allah yana sa mata albarka ya ijazi na na alqur'ani to wannan a zamanin nan ya bayyana a ƙasar America zamanin da Obama yana shugaban ƙasa lokacin da America ta shiga cikin crise financier matsala ta tattalin arziki duk bankunan da ba sa mu'amala da riba sai sun ka tsaya daram da kam duk bankin da ke mu'amala da riba sai shiga cikin matsala sai america sun ka shiga sai obama ka kun san su suna da wayo sai sun ka ce a ya wannan abin yana da ban mamaki ya bankin daga karɓar kuɗi masu yawa shiga cikin matsala bai karɓar kuɗi kaɗan wanda bai mu'amala da riba sai dai harka ta kasuwanci kawai shi bai shiga cikin matsala ba sai suka ce ai musu bincike ko da aka yi bincike sai aka gane waɗannan da suke kasuwanci duke su ba su matsala waɗannan bashi suke ba mutane waɗanda galibi waɗannan mutanen ba su da mi ba su da arziki kenan bashin ƙarya ne shi yasa turai yanzu sai ka iske mafi yawancin al'umma su cikin bashi suke karatun ka cikin bashi ne maganin da an kai ma cikin bashi ne kuma in za ka barin ƙasar sai ka yi sai ka bai bashin in ba haka nan ba za ka bar ƙasar ba ko da ɗan ƙasar kake kuma za a neme ka a kotunan duniya in yana yiwa a kama ka shi yasa mota bashi gida bashi maganinka bashi karatun da kai bashi sai ka ƙari kana biyan bashi in kan mutu kuma ka ɗauki inshora bashi ita ko inshora ta biya su duk dai rayuwa cikin bashi shi yasa kaka ta tsammanin turai daɗi ne ake shi ba wani daɗi ne ake shi ba to sirrin gashi nan yamhaqullahu riba Allah yana ɗebe albarka ga dukiyar riba waɗancan bankunan na Amerika masu aiki da ba sai Allah ɗebe musu albarka sun kawo a cikin crisis nan sai wa yurbi sadaqat Allah yana haɓaka dukiya ta sadaka waɗancan bankunan da ba sa mu'amala da riba sai Allah ya tsare musu dukiyarsu mun gane ko to sai kuma abinda zamu karkare da shi wajen innal ladina amanu waɗanda sun kai imani wa amilus salihati suka aikata aiki na gari wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa atawuz zakata suka bada zakka lahum ajruhum inda rabbihim su kadai ne ke da lada a wajen Allah bai ce ajruhum inda wato ajruhum inda rabbihim lahum ba taqdimu ma haqqu ta'khir fi madha alhasr su kadai kenan in baka yi imani ba baka aikata aiki na gari ba baka da lada a wajen Allah lahum ajruhum inda rabbihim ce wajen Allah don bai gara bai gumda kuma lahum bai ce wala hunna bali taglibi janibil dhukuri ala janibil inas wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna imam yaqub kamar yadda muka sha faɗa ya karanta wala khawfa alaihim li nafi jinsi babu kore irin jinsin tsoro sai kai takhsisin shi da wanda muka faɗa an gane ko wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba la annafiya lil jinsi an kai atafinta akan la annafiya lil jinsi wala khawfun alaihim kuma ga qira'a ta jamhur babu tsoro guda gare su kenan ba umumi bane wacce ita ta yaqub ita fassara umumin sa sai dai tsoron da wanda shi mun yi kebe shi wancan da tsoro na asbab tabi'iyya ko kuma tsoro in an saba ma Allah ko an karanta ayoyin Allah a nan duniya ko kuma lahira babu tsoro ga mu'minne gaba ɗaya ko ko a'a daidai karhin imanin ka daidai rashin tsoron da zaka yi mun gane ko to da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wannan ayatu zamu karkare da ita ko da wanda za ta zo bayan ta wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minina an gane ko wannan aya tana daga cikin abinda malamai suka fa hujjar cewa cin riba kwata kwata bai halatta ba amma waɗansu yanzu har cikin malamai fa waɗanda suna ɗaukar sunan malamta ba mu sani ba dai ko mallaman na ko ba mallaman na ba Allah ba mulkan shi sani sai sun kace a a a a Qur'ani bai ce ka a cire ba dan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu a cikin suratu ali imran ya ku waɗanda kun kai imani la ta'kulur riba kakku ci riba adhafan mudha'afa linkin baninki an gane ko imam ibnu kasir al-makki da imam ibnu amir الدمشقي ده امام ابو جعفر المدني ده امام يعقوب البصري sun karanta mudha'afa mudha'afa ninkin baninkin mudha'afa shi ma ninkin baninkin to in mun ce duka da dha'afa da dha'afa duka ma'anar su daya karfin su daya babu laifi ko ko mudha'afa don wani yahi wani cin riba sai zaman to kenan mudha'afa ninkin baninkin wanda yahi na wancan don wani wanda shi ka kwasa sai dai Allah ya san iyakarta to kai sun ka ce Allah ya ce linkin ba linkin amma in 2.5 na wannan 2.5 sun ka ce no no no no wannan there is not problem ya halatta ka dawo ga aya sun ka hoki kenai tunda Allah ya ce ku ci linkin ba linkin kenai in kun ci aka dan ta halatta ga aya nan guda ku Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya ma ismul mawsud fi dul umum duk abin da yi saura in kuntum mu'minina fa amma sai in kuna da imani kuma Allah ce fa in lam taf'alu in buku bari ba kinan buku hanu ba fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli ku shirya ma harbin sai kashe na kira wani yaki na musamman min Allah daga Allah wa rasulihi da kuma manzon shi kaga ya wanda duk an kace zai yaki da Allah mu mun san resulta ka kai kasa kenan don ba mu yaki da Allah kai labari ban sani ko mun fahimta ba to anan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum in kuntum ba ku ba kan dukiyar ku shina naku kenan ribar da kace tare ba sai ka watsar da ita kace ka sata ka ba waɗansu amma kuma dukiyar ka ta asali sai ka rike an kawo maka misali in mutumin da kun kai alkawali zai kawo maka ya kawo sai ka ce to kamin dukiyar ta sauran kuma waɗanda ba ta rike abin ka in kuma baka san su ba kuɗin sai ka je ka sa su cikin wasu aika kuka raba mutane da baka sani ba la tazlimuna wala tuzlamun kakku zalunta kakku azalunce ku to wannan ayati zamu tsaya akan ta amma a nan akwai wata matsala da ta bijiro ta zamani game da sha'anin riba shine musulmi dole sai sun zuba kudadensu a kasashen turai suna zubawa a kamfuna suna ajiye waɗansu kudade a bankuna saboda ciniki da saye da sayarwa tau sai an ka zo majalisar malamai ta duniya gaba ɗaya an ka tattauna ga mas'ala rabitul alamul islami ba ni ne hudi bidan ka wani zo sai an ka ce to mutum yanzu kamar larabawa da sauran musulmai masu kuɗi za ka iske wani ya aje biliyan goma saboda yana kamfuna a turai ko da shekara ga yi bankuna sun juya da ita an samu malam abdullahi riba ta riba tun da can dokokin turawa na ba na musulmi ba ne ko ka ce ka a yi riba ɗin ba su yadda sai a samu riba ta biliyan biyu 2 miliyar da dolar misali ko 'yan miliyar da dolar an samu biliyan ɗaya ko biliyan biyu na dola na riba kuma ga ka'idar tura baka cewa kamar ka ai mu'amala da riba da zuciyarka a'a tun da kana ƙasar su to da kai in ma iyalinka da kai kuna can dudduka su za a aiki da ita kenan bankunan da suka ma'amalar kuɗin kayi kaɗan kace musu ba su mu'amala da riba ba to sai an ka tattara waɗannan kuɗi sai an ka kai tambaya a majalisar malamai ta duniya shin wagga dukiya ya za a yi da ita waɗansu malamai sun ka ce wannan dukiya ce ta riba ba a aiki da ita a barta Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen da cikin wanda sun ka ce shi in ban sani ba ko ya zo wannan taro amma shi ya ta cewa ba a karɓa wannan dukiya yace ba mu cin mutane abu har muna kuma mu karɓa kuma alhali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi khutba a hijjatul wada yana faɗa cewa riba ta farko wadda zai sariyar da ita ita ce riba ta ta Abbas ammuhul Abbas don in doka za ta fara da ina za ta fara da gida daga mafansa yace to ta jahiliya ma sai da ruguza ta balantana wadda yanzu musulunci yanzu yace ka a karba waɗansu malamai sun ka ce kai a yi aiki da maslaha sun ka ce duk da yake kuɗin riba haramun ne amma tun da ba kai za ka ci ba in an ka bar waɗannan biliyan biyu gwamnatin turai an ka bar su cikin account an ka ce ba a ɗauka akwai lokacin da su gwamnatin za ta karɓa su in ta karɓe su za ta sai makamai za ta ƙara ƙarfi don ta yaƙi ƙasashen musulmi sun ka ce da a bar waɗannan kuɗin gare su su sai makamai kuma su ƙara tsarin da za su yaƙar musulunci a ɗauko kuɗin nan a nemi kasashen musulmai talakawa a yi musu rijiyoyi a yi musu hanyoyi kowa ka ji wanda ya ci an gane ko kenan kai sai ka diba cikin hankalinka ka ga wani da ya kamata ka ɗauka ka ɗauka ga ka ce ga inda littafi kai don ka samu damar ka ce a ba haka nan ba ka san wani jira shi ka ce eh ce a'a in ka ce a'a kuma ce eh to ka ji dai yadda malamai sun kai bayani shi yasa ɗalibin ilimi ba zai iya yin risala ko ta majistar ko doktora kan waɗannan fatawowi na waɗannan abin nan fatawowin rabitatul alamul islami kaga da maka dauki ko na kasuwanci ko na kaza ko na kaza ko na kaza suna da majalla ma majallar su yanzu ina ganin ta kai adadi ni dai sani na 90 da wani abu na san yanzu ma ta kai ta 100 da wani abu kaga in ka samu wadannan majalla cikin buhus ne an kai kayyima sai kai karatun su na yi ta kokarin in same su lokacin da zamana ta amma Allah bai sa na same su gaba ɗaya ba an gane ko haka na fatawar lajinar da'ima da buhus na lajinar da'ima in ka tattara su sai ka ta shiga fatawoyi da kuma irin yadda za a ta ƙauyukin su kana iya bajistar ko doktora kan wannan kai bahasi aza su da waye aka aza su da wani kismi da kismi gare su ga yadda fatoyin su suke ga yadda ake fitar da fatoyi ga fatoyin su na akida ga na kaza ga na kaza ga na kaza kaga wannan yana da amfani to nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da manto dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh